Muhammad sirrin sati wa
masoyi kenan kalma ce da abu ɗaya ne kawai ya bambanta kishiyarta da kishiyarta kamar yadda makarin makarin hibbin maki binari da kirjinsa bai musi sai wayi gari kamar alijan zamarina kamar wanda ya yanke hancinsa bi kaffi da kaffi da tafin hannunsa ya ɗauko wuka ya yanke hancinsa sai ya zama kamar haka wannan ayan ku gyara bai musi ne sai aka yi sai aka yi kwayon sihi kwayon sihi suka rubuta kwayon si ne sun ne kawai والمنتهي ثم النقيع وبائس لزلف له هدفا فيردع بما جنى wakan mota sai summa wato kamar wanda ya kon kwadi wato ainihin wato wato dafi ne annaki a kamamman dafi wa kun misali sa kenan shi makiyin mai yaban manzon Allah ko kuma makiyin shi Ibrahim na barisin hatifar ko kuma mai mai- mai binciken ainihin halakar sa mai zirbin da takon annansa ya tattako shi kenan ya jawo wa kansa halakarsa mayu riga sai a halakar da shi bi ma yana da abin da ya dasa وعبد مكرهم بالقصور وبالونا ولكنه أمه بآمد ما ولا abdul shi shi ne da ya wani baba ne mujarrar wanda yake yin furci bil kusur da takaitawa sa cikin bin Allah a tawarurinsa wa bil wada kuma rauni ne da shi da ganin sa wani wajen bin Allah kamar yadda ke da himma na za su amma wani rauni ne to ya yake so ya zama walakin nahu sai dai cewa shi ma wala bai yi rauni ba an bi amar a bisa soyayyar mutum Allah nan da gaske yake yi
والأمة قد تبيموا أن أسوقهم إلى أمرة البر الرحيم إلهنا والأمة كذا الأمة أن محمد زبادين لكسرين بنا فيهم أشكسوا إن دعي أن أسوقهم زبادين كورا إلى عبرة البر الرحيم يسوع على أن أنت أبنجي البر الرحيم إلهنا إلهنا أبنجي إن دعي da al'umma gaba ɗaya sai in mai da su mutanen Allah mutanen manzan Allah to bai- bai- ba zai yi ba Allah ya riga ya rantse da amna anna jahannama من الجنة والناس أجمعين أما بعد ما نزلت وربا ni kuma da ba dan koyi da manzon Allah ba ni da nayi abin da wani bai da duk al'umma su zama mutanen Allah da baki daya wato ma ku kasidi na sha ga mana wannan baitin wani lokaci muna karatu da shi a masallaci muna karantawa a masallaci tare da alarma muna cikin karanta shi sai gashi wa abu fadi radiyallahu ta'ala anhu ya zo arzai ya zo ta'aziyar mabruka mata ta lokacin da ta rasu muna karanta wannan baitin wato mutane ba su san alaƙa mai shi abul fati ya kamata su sani shi abul fati radiyallahu ta'ala anhu alaƙan mu da shi da shi ta wuce duk inda kuke tsammani ya kafa dariƙarsa da bakin sa ke gaya mu ya kafa dariƙar tijjaniya a hannun shehu mara ala ƙanin shehu mara adhama saboda haka a hannun sai kafa dariƙar tijjaniya bayan ya kafa dariƙar tijjaniya kuma yake so ya samu wurin da zai zauna ya yi ta azkararsa da halwace-halwacensa saboda ka sai malam ala ya haɗo shi da shehu malam manzo ya zo nan arzai nan shagon malam na anda shagon nan zai kallon da masu shekaru sun san shawar a nan ne aka fara sauke shi a barbati a nan yake zaune yake halwoyinsa yake ibadinsa daga nan malam ya nema masa gidan alhaji matafa nan gidan lawa still wannan baban dan bandota akwai wani daki a nan mai kyau na aka nan malam ya samo wasu a barbati a nan yake zama to nan ne su ce malam mudi suke zuwa tare da shi su haɗu sai su zo masallaci na asali sai su rika yin azkarin nan wanda wanda na bada labarin sa jiya saboda haka alaƙa mu da shi a barbati shi yasa yake mana wata kauna ta musamman wadda ba a san asalin ta ba to ga asalin nata kullum haka ne kwarai da gaske ai tsakanin mu da shi a barbati sai Allah kawai sai Allah kawai Allah ya saka masa da alheri
وتعلم هل بالغلق أنا عليهم من الدهر مني والبيد كما دنا lokacin da ya har wasu ta kwana arba'in a masallaci hadiminsa bai kai masa abinci malam abba malam abba shine hadiminsa da kai masa abinci wannan farfahin da kuka gani na malam abba da da wannan budin nasa da wannan tarikin nasa duk hidiman nan ce ga shi abul fati
وتعلموا daga nan za ku sani halin halin ana shin akwai mafi tausayi bil harki a cikin halitta alaihi mu gare su gaba daya mana dare tsawon zamani da gida da gare ni akwai wanda ya fi akwai wanda ya fi ni tausayin halitta kuwa wal ba'idu ni na nesa ma ganin sa nake kama da na kamar kamar wanda yake na kusa ma'ana da dana da wanda ba dana
wanda muke zaune da shi dindindin lissamiri ga hira النور الراس مني والمهيا وكالبني وبدني ورجلي والفؤاد وما هنا وسالفتي اوحى اليكم مجانبي فقل لي غير الخلق ولا المداهن ولا دول ولا اولاد وسالكم وما اوام لي ملكا وما كان دابنا
sallallahu alaihi wasallam na wurin asibiti kayan da kuke gani kamar na shehu ibrahim ba ya saba ne na manzan allah ne na ba wa manzan allah wa muhayya fuska ta ma na ba wa manzan allah wa kalkali kirji na karan karma na kamar da allah ma ke gaya mana shi ma na ba wa manzan allah wa baɗini ciki na shi ma na ba wa manzan allah wa rijini kafafuwa na ma na ba wa manzan allah wal bu'adu zuciya ta ma na ba wa manzan allah wa ma kuna da abin da yake nan duk gaba ɗaya na ba wa manzan allah wa salibati haka nan wuya na na bawa manzon Allah au kahiri ko kuma wato kafaduna wanda yake dauke da kirji na su ma na bawa manzon Allah au janibi ko bangare na na dama ko bangare na na abu na bawa manzon Allah yace kai fa kulli kulliya ta ta tabbata da khairul khalqi na bawa manzon Allah komai nawa bal bal al mudai na ba yaudara nake ba ba ƙarya nake faɗa ba Mm.
Ah, wani aluna haka da iyali na ma dukkanin su ma na bawa manzon Allah wani auladu ƴaƴa na ma gaba ɗaya na bawa manzon Allah wasu abu sahabbai na ma waɗanda suka abuce ni na yanzu ko masu zuwa duk na bawa manzon Allah alhamdulillah sun ma ma awa an muli sannan abin da dan shi na ta mallaka shine bayi na maza da mata duk na bawa manzon Allah mulka ba wajen mulki wa ma kana dajina haka nan abin da ya zama na kayan wato lambu kayan kamar su kaji zabi agwagi da dokuna raguna da jakai duk wani abu ne wanda yake na abin ma gaba ɗaya na bawa manzon Allah komai da komai na wa أحسنت أدعى إلى محمد ومن كان للمختار من باك آمنا ni duka tasattartu na suturtu gaba ɗaya bida a Muhammadin da ɗahe ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hari gaban zamani na gaba ɗaya ni ba na ganin zamani na kawai maza na nake gani gaba ɗaya to man kana ne mukutari wanda ya zama komai nasa na manzon Allah ne man fakka ba zai bushe ba aminan amintaccen Allah فما رمى الأيام ربحي وما درت ثم أتي مزاقا تعامل قائنا musakantu istinsan da nake zaune a amada a amada ka'ina ina zaune kwaro ba kowa ba komai sai zuhurin amaru sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin kamar arabar ayyamu rayi wato gidan daji ba san wato ainihin rariku ba san gidan daji na ba wa ma da rasu mati ba san ma kamanni na ba wani wai a matsayina wai suna na shehu ibrahim ni ba san da ina can tare da shi ومن سر الذات والذات سرها نسوى على إدراكه جلد وعينا wa amadu kaga amadu mai suna amadu sirru zati sirri ne fa na zatin Allah tabaraka wa ta'ala wa sar wa zatu sirruha shi ma sai wato zatin sirrin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sai ya ce wa hawa ila abdi ma hawa wannan mun jayin ya fi girman duniya da lahira ya fi komai girma a wajen Allah sirrin da ke kushi a wurin nan da sa'a ala idraki aljaldu mutum mai karfi amma yana da raunin zuciya wajen fahimtar manzan Allah wahinan da mutum mai raunin jiki amma yana da karfin zuciya a wajen manzan Allah a wajen soyayyar manzan Allah to ta sawa ala idraki dukkan sun zama daidai a wajen riskar fahimtar manzan Allah بجنيتي وكنت قبل تعارف تارك من ذا السر ما كان ساكنا idan aka faɗa dalili تجد منا وسره وغلبت من ذاك زماني إلى هنا على بعدين الأسرار أبقى سلامي مع الآل أو من كان للبدر كائنا kan jiyatin abin ya faru ne tuma kan jiyatu din nan kuntu kan da kuntiyan nan ko au kuntu ko kuma kuntu kaza din nan kamar da arabi sai gaba ne ainihin kai ta arabi kuntu nabiyyan ko kuntu kan da duk wannan gaba kida da arrakan ma kana sakinan abin nan da yake kurum din nan da baya da aka faɗa ko ta arraka sai ya motsa min da sirri daga wannan sirri na manzon Allah bi za ka balar da shi to da ya motsa shi ne kuma shi kenan sai wato har halitta sai ta bayyana kuma shi kenan sai aka yi halitta sai aka yi arshi aka yi kursiyu aka yi alkalami aka yi wuta aka yi ru- aka yi ru- aka yi aljanna aka yi mutum aka yi aljani aka yi sama aka yi ƙasa aka yi komai da komai kuma duk gaba ɗaya an yi su ne min na ثم أوت أسواء كاشابي من دكا مونا نان أبوه عن الأبد واتو أينهم واتو غبغبر من نمباوا بما هند ما هي مصطفى أبن زادي سيدا شمال أبابي أوس مصر ياناما كاشابي مسدم مونا نان أبوه درن غبادا ولا دروا باب ماماكي الأمر يا رسول الله tanhul masaibu dukkan musibu da suke gangarowa a duniya tanhu tana fuskanta ne ina gaini na zuwa wani mu ba mu ba insha Allah tabaraka wa ta'ala ina da alaina idan suka yi kimban gaba gare mu ba musibar ta tsoro sun jawo ta kuma sai ta koma kansu ta kare a kansu ku duba ku gani yadda abin yake karewa mana wannan muna wa durru sai cutar duk gaba ɗaya ta fuskanci bangarensa walwal walbalwa da bala'o'i ga baki daya in musulunci aka yawo bala'i sai musulunci ya koma kan kafirai in muslim mumina aka dawo bala'i sai sai bala'in ya koma kan munkirai in shekure aka dawo bala'i sai ba- bala'in ya koma kan maƙiyansu duk bala'in haka yake haka Allah yake tsara al'amarin sa dalilin da yasa ba za a iya tadda mu ba ba za a iya samun mu da mummun da mummunan abu ba ya shukuru na hubbul amini soyayyen nan ta ba hashimin dangi ya shukuru na mu shine yake yake ainihin shagalar da mu ko shugulu ko shugulu ko shagalu ko shagalu ina duka guda hudu a qur'ani guda biyu sun zo mafi fi shugulin fakihun mazurar da qur'ani sai karanta ba da sukuni akan gaini amma hamza yana karantawa fi shugulin eh, na'am to to ya shuguluna wannan shine a hubbul amini wato shine yake shagalar da mu wa zikirhu da ambatansa ba na na karanta na karanta shi da shagala ya shigalu ko a shigala ya shigilu wannan luga ce da digiya wannan shine mafi sa'a jima da mai an likitin daga barin maki wal ashrari da ashi- da da asra- da da da ashrarai bil jari abili wan najwa da da da- da boye هو حبيب إله الأرش شي من دم الله صلى الله عليه وسلم شيني مسوين أبنجي الأرش مجمع شأنه شيني متترى ننت شأن أبنجي جباكي صلى الله عليه وسلم فتت- فتذكاره كاغا أم تنتن من ذن الله دم بتنسى إندي أبرينا على الشيء بدأت من العلوان لدونا وميزاكي wannan dan menene ainihin manzo Allah ba zai ba zai zama haka ba wa antal abdu lillahi kai ne tsantsan bawan Allah na gari wanda babu irin sa sayyidan kuma kai ne shugaba ni sadati hadal khalqi kai ne shugaban dukkan halittar Allah gaba daya hakan da gaskiya wala da awa ba da dama ba Iyawun Ubangiji Habahu ya ba shi baiwa ba ya yi ta ƙara masa wahidin makaraci mutafattilin mai bada balaya ga wanda ya ga dama karimun mai karamci falam ya dare kishawan mudrikun wani lahu wani bai riskar fage bai isa ya riski fagen da manzon Allah ya kai ba فمنه نوال الكل والكل دائما وقد تركوا من بعد ذابره رعوا nawamar kulli wato bai wannan ta dukkan halitta ga baki daya fa minhu duk sun same ta ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kullu kowa da'iman har abada ya kwashi abin da ya kwasha ne daga manzon Allah duk da abin da aka diba na balalan manzon Allah wa qad taraku ba'ra rawar sai da koginsa an bar shi tsantsa dam min ba'di bayan bayan kwasar da aka yi kamar ma ba a diba ba عليه صلاة الله ما ناشكم إلى ديمة المختار من لا له شروا salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma anna sha'i fashikun ko yaushe mai bege yayi bege ila daifatul muftari zuwa madinan nan ta abin zabi mallan lahu sharwa wanda ba shi da nabiyu عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل من نالوا به الغاية القصوى salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma al'ali tare da alayensa manna lugayatul uswa waɗanda suka san suka samu gaya mafi nisa bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مدى القدر والمقدار من غير مرسل مؤمن
muhammadin shine mai wannan gora suna mai albarka almahi mai shafe dukkan bata allazi yarkabu alqaswa wanda yake hawa a karfar takuwa وأولي بالمقتال ما اخترت دائما دليلي ودنيائي على وجه ما أهوى abdiya Allah kai mun baiwa ma- maktartu abinda na zaba nake so Allah ya mun Allah kai mun shi wato lidini ga addini na wa duniya'i da duniyata kai mun shi ala wa biki ma awa gwargwadon yadda nake so nake so Allah ka ɗaukaka addini ka gyara addini ka gyara duniya ka zama mai bin Allah da manzon Allah Allah kai mun haka bil mukhtar saboda darajar manzon Allah mun zabi Abul Hadi سلام على العالم الوزير لنا برجل اليوم فيه النبي سلام عليه من قريب متيم لحسن معين ما له من شبيه معين به شمس النار قد اشرقت يبوز قديم قد تأمل فيه على أبد الخير الوراء كقدره صلاة وتسليم عديد السنين عليه صلاة الله ثم سلام تبدل آياتي وكل سبيل فهو سلاحي وسيفي ومغفري به رد عني مر كل فقيه عليه صلاة الله ثم سلامه ويشفع فينا فهو خير وجيه عليه صلاة الله ثم سلامه بها يستبين فوق كل نزيل عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأزهاره وكل ذويه عليه من العبد القديم تهية تفوق تعالى كل قوة فيه sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam سلام على دار الأمين الوجيه لدى الأبرج الأولياء نزيد به قال مولانا وشيخنا وقلوبنا شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه عليه سلام ليس هذا تبت على الله الامين ابو سعاده مي سنا منتجن الله على وجهه مي الفرما تتبت بريش لدى الحضرة العالية وتوقع على النام مدوكك يا توبنجي النزيه وانده يتتكك النبيه وانده يكشوغبا سلام عليه من قديم متيم بأذن معين ما له من شبيه سلام gaisuwar da tabbata alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min qadimin da wani babban adamin sa Sheikh Ibrahim bin Yas mutayyin wanda aka hore shi ainihin wato da begen manzon Allah wato malahu min shabihin shi ba manzon Allah ba shi da tabka ba shi da wani mai kama da shi sallallahu alaihi wasallam bi husni muhayyar a kyawun fuska magana ba taɓa yin mai kyawun manzon Allah ba معين به شمس النهار قد العقد يبوز خدم قد تأمل فيه hanyar fuska ce shamsun nahari hasken nan na rana ma ta wuni da take hudowa kada ashiraka ta hudo ne biyi saboda darajar manzon Allah hasken rana ma daga hasken Muhammadu Rasulullah ya kasance sallallahu alaihi wasallam muhibbun wa- na yakuzu kadimun kadimi yakuzu yana samun babbar abokan ta'ammala bihi idan ya tsaya tsayi ya yi tunani a cikinsa سلام خير الورى كقلبه صلاة وتسليم عديد سنين salatun salati wata sulimun da gaisuwa ya tabbata a da sulihi gwargwaron shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata na Ahmadin a bisa mai suna Ahmadu Khairul Wara yayyan talibai ka hakka kadari gwargwaron girman a kadarinsa maulana shi ajibu kamar ya yi bayani radiyallahu ta'ala anhu ya girgige waɗannan shekaru shekara miliyan biyar ce da shekara dubu ɗari da dubu tamanin shekara miliyan biyar da shekara dubu ɗari da dubu tamanin shi ne manzan Allah ya yi lokaci a cikin tauraro din nan wanda malaika jibrilu ya tambaye shi ya ce ya rasu jibrilu shekara ka nawa yau ya ce ban san shekaru na ba amma dai na san akwai wani tauraro wanda kullum idan ya fito yana in ya in ya fito sai ya shekara dubu saba'in in ya fada ma sai ya shekara dubu saba'in to wannan tauraron na gani so dubu saba'in da biyu ita jibril ka ga wannan tauraron ita ka gan shi ita to ni ne sallallahu alaihi wasallam ita ni ne shine da Allah ya kira tsaya wannan najmi idza hawa sallallahu alaihi wasallam hakikanin manzo Allah ya kira to ba shine miliyan biyar da mil- da dubu
kwamfuta shi ya ga miliyan hamsin da miliyan arba'in miliyan hamsin ne da miliyan arba'in a ƙididdiga irin ta zamani Eh, mm, maza Allah ba ba sai nake ya faru ba wai Allah ba Allah ba shi da farko Allah ba shi da farko Eh? wanne na kwamfuta miliyan miliyan bi- miliyan ɗari biyar Yawa.
eh miliyan ɗari biyar da miliyan arba'in eh miliyan hamsin na jago Ah, miliyan ɗari biyar eh sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Mm.
عليه صلاة الله ثم سلام يبين أدائي وكل سبيل Salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ido a hadari. Wannan salatin da laisa ta da ni ga burin makiyana ga baki daya. Ko kullu sabihin daga dukkan wawa.
هو سلاحي وسيفي ومنبري ليرد عني مكر كل فقيه Wanda silahi ba huwa huwa silahi. Manzon Allah shine makami na wanda nake zuwa filin daga da shi. Wawa sai bi shi ne takobin ma da nake kashe makiya da shi. Wa mikfari shine kwalkwalina. Bihi rudda anni makara kulli faqihi. Da manzon Allah ne aka ishe mun sharrin dukkan mai bincike a kaina shine faki kwana mai bincike a kaina ya san ya san mugun halina ko ya san halina ya ya raya ta ni da mutane da manzon Allah ne aka dauke mun wannan aka ije mun shi عليه صلاة الله ثم سلامه ويشبع بنا وخير وجيه Salatin Allah da amincin Allah su tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashau fina manzon Allah ya ce to cikin mu mana wa huwa khairu wajihi shine biyayyen mai alfarma a cikin halitta Allah عليه صلاة الله ثم سلامه بها يستبيني فوق كل نزيه Salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biya da sababin salatin ne ya tafi ni Allah ya zaɓe ni fauka kulli nazihi birushin dukkan wani tsarkakake عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل جويه Salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da ala ya zama shabi da sahabbansa wa kulli dawihi kai da duk wanda ya danganta kansa ba ga manzon Allah Allah ya masa salatin عليه من الأرض القديم تهية تبوغ تعالى كل كون فيه tahiyyatun gaisuwa ta musamman ta tabbata min al'abd daga wannan bawa al-habibi wanda yake hadimi shi Ibrahim alaihi da manzon Allah ita wannan gaisuwar da buku ta hayar kulli da duk gaisuwar kowa da yake zuwa ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum a'a ni ga ni ga baki ka ga baki ka na so gaisuwa nake son gaisuwar nan ne maka ya rasulullahi Mm, har kuliya نوادي الأنباء قول الغوابيا بمعنى الزمان الهاج بالحج وابيا مجالسه داري بروح وروحه والمجلس الأشباه قد هان تاليا أراني إذا وفيت أمر زائرا سأقيل بنات الفؤاد مكانيا فشكر إذا تعلم والكوش شلة واذنيك من بلاء ما كان قاسيا ويرنيك من أرض الحبيب رسيمها تمرق قدا بالصعيد مناجيا فسركم وسركم جلسك بعدها جيد فدرت النفس للنفس شافيا فقدر لبني الشوق والحب قدره فتبكي بما تدري المزون البواكيا سلام على روض الحبيب وبعد
nisa haka wasu da sau suke tare da kai ya rasulullahi ba da za shahidun sannan kuma gashi nan abokin gaban naka ne shine abubakar wato umaru faruk kai ba dukkan nausa wallahi rai ta yi daɗi ranka ta yi daɗi ya rasulullahi shafiyar kai kuma kana mai warkarwa ne nafsu da dukkan suka ta Fakaddir kadarahu ka girmama girman alkadarinsa bi bari shauki da kushewar na ta begewar kubi da soyayya mata biki sai kai kuka fata biki kai kuka bi ma zirini wa waki muzuna da abin da zai wulakanta da gizagizai masu kwarar da ruwa na ana waki masu kwarar da ruwa kamar da bakin kwariya shikenan idan ga ka ga manzon Allah din nan tare da abokansa a cikin rawdarsu sallallahu alaihi wasallam kana zama sai ka ce salamun gaisuwa ta tabbata ala rawdil habibi a bisa wannan dausayi na masoyi Muhammadu rasulullahi wa ba'dahu bayan kai masa gaisuwa sai ka matsa gaba kaɗan sai ka ce salamun wato gaisuwa ta tabbata ala rawdil ladhi kana saniyan a bisa kabarin wanda ya zama shine na biyu shine Abubakar Siddiq kana gaishe shi sai ka matsa kaɗan sai ka ce salamun gaisuwa da tabbata a ɗan rawar shahidi a bisa kamarin nan na shahidi shi ne umar faruk sirajina na fitilar gidan aljanna daga nan kuma shi kenan salamu ala abadi sai kuma ka haɗe salama kuma duk masoyin manzon Allah hazul ma'aniya waɗanda suka tare dukkan ɗaukaka sannan kuma sai ka sai ka riya a zuciyarka ko kuma a maganar da aka ce sai ya riya yana fakira ko kuma yana can a najab a cikin iraq to wannan shi ya farin jaye ne sai ka ce salamun Allah ka kai gaisuwa ala zawjil batuli a bisa kabarin wato ainihin wato mijin sayyida batulu yar manzan Allah shine sayyidi ali wa zawjihi da mijin naka shi sayyidi ali Allah ka aika masa gaisuwa a can najma a can ma'ira wa sale wa salisa alkanin khilafati sannan sai ka dawo kuma bakiya sai ka kai da kanka sai ka tsaya a kabarin sayyidina Usman sai ka ce shi ma salamun Allah mutum ya tabbata gare shi wanda ya zama saniya shi ma madaukaki ne salamun sannan kuma sai ka ga mai gaisuwa gaba ɗaya ala alil baki a bisa alin bakiya gaba ɗaya matan manzon Allah da ƴaƴan manzon Allah da alayen manzon Allah da sahabban manzon Allah jami'in gabaki ɗaya su sai ka ce taimu wanda aka hore shi da bege ne bi afirka wanda ya zo daga afirka sawiyan yake zaune a afirka ta yamma yuhayyim shine yake gaishe su ka ba da sako zuwa gare su Riyadu an- riyadun dausa- dausayi ne a rigatun masu faɗi waɗanda suke masu dausayantaka diyaru a hibbaki su ne gidajen masoya na waɗanda suke sahabban manzon Allah wa azkat wa azkat niyara shauki wato saniyar sai ta hura wutar da ya saniyar tana mai konawa ne kalbi ga zuciyata sai ni shi nake ina bege ga ni ga mazaje masoya manzon Allah waƙallahu subunan kai Allah ya kiyaye jiragen ruwan da suka ɗauke ni ballakacin suka kai ni biladan garuruwan manzan Allah da sabon manzan Allah da halayen manzan Allah bi ani a shekarar da naje fadat annuku bayan mun sauka daga jirgin ruwa sai tagoyi kuma sai suka canji wannan jiragen ruwa da manassa waƙiya wanda suke cike gurin salkuna da aka ajiye ruwa na shan baki shine saƙiya to shine salka sawaƙiya shine sal- salka da yawa mm. Muhammad kaga mai wannan gwamnati suna mai albarka ya sinu shine ya sinu wa Amadu shine Amadu Hashiru shine mai taro wa ranar alkiyama wa Akibu shine karshen annabawa wal hadi mai shirye da mutane zuwa ga Allah nabal kufra ya zabe dukkan kafirci mahiyya yana mai kore shi gabarin duniya عليه صلاة الله من كل ذرة فلا كسر
yana da sunaye guda ba iyaka shi kana aniyar lokacin da yake madaukaki akwai awali akwai akwai akwai asani akwai awali daga cikin sunaye akwai akba akwai habiya duk wannan sunaye daga cikin tarihi wanda suke da mazaje sanin Allah
عليك صلاة منك نواك سيدي فلاك سلام لي صلاة مساوية alaika salatu salatin Allah ya tabbata gare ka minka daga gare ka ya rasulullahi na amma kuma ya tabbata ka karninka sai ya shugabana ka za ka salamu shi ma salamun ya zama ya tafi zuwa gare ka minka ya zuwa gare ka na maka yana ya karninka musawiya ya zama madaidaici bi salati da wannan salatin da na yi عليك صلاة الغيب بالغيب دائما فلاك سلام لي صلاة مجارية salatin sala alaika salatu da gaibi salatin nan na gaibin Allah ya tabbata gare ka bil gaibi a gaibin Allah din nan da'iman har abada kazaka salamu shi ma gaisuwa ta gaibu ta tabbata gare ka wato ga gaibin ka mujariya mai gudana ne salati kamar yadda salatin ya gudana وصلى عليه غيب غيب بغيبه وأسراره سرا وجهرا وخافيا to sallallahu alaihi Allah ya salati ga manzon Allah mana gaibu gaibin da gaibin gaibin gaibin manzon Allah bi gaibihi da gaibin gaibin ma'aikatanta wa asrarihi Allah ya yi salati ga manzon Allah a asiransa sirran yayi a koye wa jara yayi a fili wa habiya yayi a koye ma da akhfa وصلى جميع الكائنات بأسرها على أحمد المحمود من جاء هاديا Allah ya salati wa sala jami'ul kainati dukkan kazantattu ga baki da ya salati yi salati ga manzon Allah bi asriya ga baki da ya tawo yayi wannan salati ala Ahmad a bisa Ahmadu a Al-Mahmud a Banzari man ja'a hadiyan wanda ya zo mai shirye da mutane zuwa ga Allah وآل وأصحاب منا قول خادم زماني الآن فقود الغوابيا irin wannan salati da irin wannan salati ya tabbata ga manzon Allah da alayansa da alayansa ba sabi da sabbas mala qaul khadimin ko yaushe mai hidima ya faɗa ya ce zamaniya zamani na dukkan sana'an fakku ba zan kushe ba ko din kawabiya ina ba da kafiyoyin waka ga manzon Allah har kuriya أسأل بجاه المذهبات الرقص بها فهو كريم من أتاه ينال بها
Allah ya saka da alkhair
أسأل بجاه المصطفى الرقص بها فهو كريم من أتاه ينال بها قال مولانا وقدوتنا وشيخنا شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه شيء يجي اسانا يا كسنت غريم نردق السقيا اشاي اعذر كام شاير وننت مددي لروان من زم الله نا الكوثر بجاه المصطفى سبولا فرم المصطفى ابو زادي صلى الله عليه وسلم وهو كريم اي duk wanda ya zo gurin manzon Allah shi karimi ne mai karamci ne ma a jahu wanda duk ya zo gurinsa ya na nububiya zai samu bukatarsa manzon Allah baya mai da mai bukata ومن زمنهم آياته وكتابه فبنى من الآيات إذا زاد غيا bakar ayatu ayoyin manzon maye bala asbu ba zan wartake ba hayati a tsawon rayuwata madad duniya tsawon rayuwar duniya سقى الله أرضا بالعقيد وسليه مقر حبيب الله سقى الله سقيا saka Allahu ardan Allah ya shayar da kasa bil hakiki wadda take waƙil uwa da hakiki wa sal'ihi da dutsen nan na sal'u wanda aka yi yakin khandaq a gurin sa maqarri habibillahi yana nufin madina da gaba da kinaya ne zuwa madina kawai maqarri habibillahi matabbatar nan ta masoyin Allah sakaya shayarwa da sakayan bayan shayarwa عليه صلاة الله ثم سلامه بها موت نفسي والفؤاد بها يحيا alaihi salatu Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biya da sababin soyayya da sababin salatin ne mautu nafsi zuciyar nan tawa a kashe ta wal bu'adu zuciya ta wata mai mai mai sanin Allah kuma ya aya ya rayu bi biya da ita wato zuciya ta san zuciya a kashe ta a raya zuciya ta san Allah da sanin Allah da san manzon Allah da ita عليه صلاة الله ثم سلامه أقول بها ولو الممات كالمحيا فلازم ان لا دعم جملا استفدت من جملا صلى الله عليه وسلم اكون هلو اكون هلو الممات اذا متوا تاتاغو نجدائي با وعلى با غرقن دنا sai in zama wannan shi da da shi kawai ya Allah haka nake so Allah ya masa saboda karamcin manzon Allah kada mu haya haka na rayuwa ta ma ta zama rayuwa mai kyau ba kunci ba karni a cikin ta haka kuma Allah ya yi masa عليه صلاة الله ثم سلامه بها ارتقي داري إلى ذروة الأنياء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biya da sabon salatin ne arziki nake hauhawa ila zirwatil aliya ko zarwatil aliya ko zurwatil aliya musallasi ne da zuwa tsohon ruwan nan ta ɗaukaka da ni tsawon zamani na عليه صلاة الله ثم سلامه بها أبدا للأعود بالمصطفى اللقيا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biha da sabon salati ne alluqiya gamuwa ta tabbata lil abdi ga wannan bawa bil mustafa saboda alfarman mustafa abun zabi عليه صلاة الله ثم سلامه تداركني بغلا لما فاتني سعيا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tudrikuni tudarikuni Allah ka riskar da ni eh, fadlan saboda falalarka falalarka sa'ayan a sa'ayi lima fatani da abin da ya tsere mun Allah da falalarka ka riske mun shi عليه مع الآل الكرام وسبه ثم دا كوننا بالمصطفى نرزق السقيا Ranar Allah da mutum Allah ya tafi daga manzon Allah, ma'ana Ali kirami, tare da halayensa masu girma wa shami da sabansa, mada kauni na nurzaku sufiya, ko yaushe muka zama ana azurta mu shan ruwan alkausa, bil mustafa da abin daɗi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya mana Amin.
har kula har kula da ƙarfi.
لقيت بأمر لا إله
yake gurin manzan Allah sallallahu alaihi wataƙila shi manzan Allah idan ma jaba jabin idan mai wauta ya mun wauta ya kunu kaliya sai ya zama daɗi na ya zama abokin zama na فإني مع الإلا تهب وخادم ولست على غير اللهب جميلا fa inni ma'al illati ni tare da illoli na cewa ban zo annabi ba ban zo musali ba ban zo sahabi ba ni na zo da ƙarshen a ƙarshen zamani to duk da haka hibbun masoyi ne wa khadimun khadimi ne wa lastu ala jamilan ni ba na ganin wani mai kyawu gairar habibi in ba habibu masoyin Allah manzon Allah ba وما لي إذا ما لقد سواه فذل رسول الله كان ذليلا amani siwahu wato ainihin ni ba ni da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma Allah kadbun idan wani rugun tsumun tashin hankalin duniya ya rugun tsumo ba no da wata mafaka an ba Muhammadu Rasulullahi ba kaga ba jinnu Rasulullahi in wantuwa da manzon Allah kaje ka fake da manzon Allah in wasa tsakanin dalilin mai inuwance hane ba za ka tozarta ba أبي أنا الأمين وإنني حليم أسمى إن وجدت بديلا nadi sai in fake da manzon Allah ne ta kiran sance in ta cewa ya da ya mai suna da yi alaminu ya mai suna amintaccen Allah ai ba inna ni halifu asal halifu asal ni ma abocin bakin ciki ne ma in wadattu fatila ko kade ko kakade a san min yayewa ko da barbadan bawan kwallon dabino فقد شد بغلي واغترابي وذلتي وولبيس ولا أدل كريم بخيلا an shadda fakari hakika talauci na gaba ɗaya ya kare a kaina ni talauci ya dame ni in ba in ba arziki ka ba ya rasulullahi ba abin da zai bar wani kirabi ba kunta ta yi min yawa in ba zama tare da kai ba abin da zai mai da ni dan gari wa zullati kaskanci na yayi yawa in ba daukaka ka ba abin da zai daukaka ni ya rasulullahi wa ulfi bakhila duk mutanen duniya gaba ɗaya ina ganin su marwata siwa hadi karimi in ba manzon Allah ba shi kadai ne mai baiwa وكل بالآلين كل بغيبتي وكن وذريني أناك جليلا kulliya ya rasulullah ka zama tare da ni fil ahlina a cikin dukkan iyalina ka jibinci al'amarina a cikin iyalina kulli ka zama tare da ni ya rasulullah ya bugu ya ji dukkan bukata ta ka biya min ya rasulullah wa kun wazari ka zama mafak- mafakata inni araka jalila ina fa ganin ka babban mutum ne kai mai taimako وإن لم تدار في شؤون بأدوة وأتاك مالي من سواك وكيلا kukanan na kawo daga talauci da bakunta da kaskanci da da'amina da bukatokina da kuma cewa kai ne mafakata din na kawo gare ka to fa in lam tudari idan dai baka riske ni ba bishkuni a cikin sha'ani na bi akfati da tausayawa ka biya mun bukatu ta ba in kai ba ba haka ka bace wannan wa ashaka ba zai yi kai haka ba ya rasulullahi mali su wakilan ba ni da madogara min suwa in ba kai ba tunda na zo gurin ka na san za ka yi أنزل علينا ذيل ستر وإدوة وأزد إلينا من أناك جزيلا asibil alina ka sako labulan nan gare mu zai da sitirin wato wato gezan nan ka sitir- sitira gare mu kai mana sitirar duniya da lahira ya rasulullahi wa alfadin da tausasawa a cikin mu ka tausasa mana a cikin zuciyar mu da dukiyar mu da rayuwar mu gaba daya wa asili ilaina kuma kai mana baiwa muna daka daga baiwar nan taka jazina gwaggwaba عليك صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والزاب الكرام عدولا Salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare ka ya Rasulullahi ma'an ali tare da ala ya kawo sabin kirami da ala sabon nan naka masu girma. Dudulan masu adalci dukkan sahabai masu adalci ne ba a zalimi a cikin sahabban manzon Allah ba wanda yake ba dan aljanna ba a cikin sahabban manzon Allah. Mm.
على إلى الأمير
ni masoyina khairul khalqi biyayyan halitta yasinu mai suna yasinu murtalam abun su abun abun yadda وما بال أهل الحق إن متعنا gaskiya ba su kushe ba wato ainihin zalika da hatu wannan shi ne tabarkin su tabarkin sai na annabi adam ba ya yi tawassuli da manzon Allah shi ya fara koya mana to duk mutanen Allah na gaskiya ba su gushe ba suna kwaikwayon a- annabi adam a wajen tawassuli da manzon Allah shi ne wa ma da da hadu haƙi zalika da hatu abubakar wato abubashar ta ga uban mutane shi ne annabi adam na shuɗa ne ka tahul musula muna biyayya ga wannan tabarki nasu wanda yake zaɓaɓɓe na koyi da tawassuli da manzon Allah to ga ni na gurin shi Ibrahim ni ma ya Rasulullahi na zo barba shi kayati ka dauka ka dauka ka kana na ya yi kimo na ka ubangiji an talkar mu kai ne shugaba kai ruka alkhairin kai ruka da shi ake buri ake tsammani kai ne badirun wallahi ni mabukaci ne Ibrahim bai kankan da kai inda ba duka da fili a wannan kofa ta ka mai girma ya Rasulullahi wa aridul bayba ina so ka kwarin mun bayar nan taka wal badara da badala wal jada da raye raye وما أنا منكم راضي بسواكم وما أنا راضي بسواكم والله ني ban yadda da wani kama ya rasulullahi ban yadda da kowa ban ba kai ba ya rasulullahi to tun da haka ne ba kulliya ka zama tare da ni ka taimake ni ya mamudu ya mai suna mamudu kulliya ka zama tare da ni ya muntaka ya mai suna muntaka
ya ce wa abdi ya Allah kai mun baiwa makaman ka bani makami ka rika tasara duna hu a kabiru a kitabin kuhuri wanda a kabiru a kitabin kuhuri manya-manyan dakaran kuduban wato wannan zamani da kasara suka takaita nuna hukuma bayan mukamin minar wara na talibai Allah ka bani wannan makamu ba wai don yawan aiki na ba ko don yawan ibada ta ko don mayawa ko don yawan ainihin wato fadanci na a gurin manzon Allah ba a'a bila sababi a yi mun kawai bila sababi ba tare da sababi ba min ni daga gurina mu'afar idan an bani makamu kada a mai da ni ko ya'yana su ta mutuwa ko wasu su haukace ko wani bala'i ya tawa ka da'a mu'afan su zama mai lafiya da ni da ya'yana da jama'a ta muna nan karo cikin kwanciyar hankali da ci da sha da rayuwa mai kyau. Ko Mustapha in zama abin zaɓi mubaraka da sile ɗaya su zama masu albarka mu da dina shiryayyu zawi ginin ma'abota wadata masunan kuma in zama tsararre kada wani abu ya cuce ni an adari daga wani dukkan abokan abokan zama sha hatu duhun Allah ya watsa aniyatu ya ya kore fuskar sama da ake kuma mu da afali Allah ya sa in zama mai kyawun ayyuka masu abin yawa kariman mai karamci al'ada a bisa baiwa ya zama mai baiwa ba mara da shi ba Allah ya kai min wannan bijahi rasulillah saboda alfarman manzon Allah Ahmad mai suna Ahmad Nasiri bai ke bakona wa fadi abna'il wilayi wanda yake mabudin marfin nan na dukkan walittaka gaba daya limani tara ga wanda ya shiri zuwa gare shi Salatin Allah da amincin Allah su tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Salatin salati ce turar ina na ta hawa da mu ana kulli mu'talan abu sa dukkan wani abu mai tsawo. Salatin Allah da amincin Allah su tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wafka in dawwama har abada khaliman adini lil amini wato ga amintaccen Allah wa mutaza kuma mai tare alhairi da dukkan matsayi na mukami gare shi. Salatin Allah da amincin
محمد سيد السادات صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق صراطك المستقيم هدى الرحمن وفرجه من الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ayatul kursi salatul fatiha
Amin. Ayatul kursi da fatiha salatul fatiha. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.